Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Za mu fara karatu kuma insha Allah in aka tashi karatu za ba da hutu makaranta in Allah ya da da bayan sallah da sati uku ko hudu insha Allah ko ya yi yawa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا خذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله ربنا بسيد المختار ونوره وفيده المدرار فهب لنا العلوم والمعارف وعلينا المرام والعوارف يا ربنا وسع في العباس وسره ونوره النفراس وافتح قلوبنا بخير جاما واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماء بنوره وعلم السماء يا ربنا بدعي عبدلاوي ومن بسره ليلاوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سكيرجي ومن بذات الفيد يجي لئن لنا العديد والجبال بعيد عن الجنون والقبال وافتح لنا الكنوز والعيون واكتبنا الأبران والعيون يا ربنا بجاك هكذا نصرنا ونور الجميل فهب لنا المراد يا رحيم ولنا الامور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعد به بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul salal wal ikram a alara maulanmu shugabanmu inuwar shekul islami a kanmu maulanmu shek salahuddin hafizahullahu wa kahu wa radiyallahu ta'ala anhu halarar dukkan mukaddamai da shehunnai da muridai baki daya a ƙarƙashin jagoranci Sheikh Salahuddin ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا والحب تخلت حمد الله لا قليلا ولم أتاكد غيره عزيلا ولم أرجو مخلوقا سواه فالله إذا ما جاء فاجت يكون خالي فإني ما علي إلا تب وقديم ولست أرى غير الجميل وما لي زمان لقد بلتي وهو فذل رسول الله من زم الله أنادي يا دع الأمين فإنني رديف أسمى وجدت قاتيلا فقد شد صبري واعتراضي وذلتي وألفتي ولا فكل آتر علينا كل ذي غيبتي وكن وداري إني أراك جاني فإن لم تدارك في سنيدي أدفاتي وما شكا مالي من سواك وحدي إلى فأصبر علينا ذيل ستر وإدفات وعز إلينا من إلى عليك إلى عليك صلاة الله ثم سلامه
alhamdulillahi ɗan uwa muna da zama yau cikin da ɗaya kenan wanda ya kamata a ce yau ne za mu saukan isirus sa'ada to amma da yake harafi biyu ne rage za mu yi ɗaya mu bar ɗaya ɗayan bayan sallah sai mu ƙarasa sai zama zama inda biyu adadin sunan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da za mu yi daga farkon diwani zuwa inda muka kai ƙarshen isirar sa'ada ya zama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya kai mu kuma sai a dora daga inda ake
bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ne jin kai حرف لام الألف
yace harfu lamil alif
تكست لها تكست لها shehu yace harfu lami a takhisu da na riki tsarkin Allah annabi Muhammadu قليلا shine badadina بحمد الله da godiyan Allah ولم أتخذ shehu yace ban riki سبيلا wata hanya ba غير الرسول banda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan baitin shehur jalla ne yana koyar da mu abota da irin jama'ar da ya kamata su zama abokanka da irin mutumin da ya kamata ya zama abokin zamanka to shi ne ke gaya mana wato dan mu sani cewa ba kowane mutum bane in dai mumini ne kai ya kamata karka ya zama abokinka domin wato abu dawud da imam tirmidhi da hakim sun rawaita hadisi daga abi huraira Allah ya kara mar yadda ya faɗi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al mar'u ala dini khalilihi hal yanzur ahadukum man yukhalil cewa mutum yana bisa addinin abokinsa ne saboda haka duk wanda zai abota ya lura wane ne abokin shi in kai abota da kafiri ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan zai jefa zuciyarka guba sai ka zama muna wato sai ka zama kafiri haka nan idan kai abuta da munafiki zama da shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ya bata zuciyarka ya sa ma guba sai ka zama munafiki haka nan fasiki haka nan duk ɗabi'ar duniya da shi ne shehu radiyallahu anhu ya ce to ni bihamdillahi da godiyar Allah tabaraka ta'ala da kyakkyawan taimakonsa da taufiƙinsa ta hittu ɗaha sabila ni na riƙe ɗaha ba daɗi ba da wani abokin ban da ɗaha ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine abokina ba daɗi na wato soyayya ta baki ɗaya da mu'amala ta da zamantakewa ta da shi nake yi Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana واتخذ الله إبراهيم خليلا shi ya hudu ya ce ta kristu ɗa khalila Allah kuma yake wata kaza Allah Ibrahim khalila wato dalili an rawaito cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance mai girmama baki mai tarasu mai musu garar baki har ma ana kiran shi baban baki ya gina gidansa a bakin hanya saboda tarar baki sai wata shekara aka yunwa aka rasa abinci mutane suka suka taru a bakin gidansa masu kuka na yi masu suma na yi masu ihu na yi suna cewa baban baki ka taimaka mana da abinci annabi ibrahim yana ta taimaka musu yana ta taimaka musu to yana da wani aboki a misra wato abokinsa ne amininsa yana aiko masa wato da hidima duk shekara to sai zama a wannan shekarar bai aiko ba har annabi Ibrahim alaihi salam ya tada waɗansu daga cikin yaransa ma'aikatansa ya ce su tafi su je su karɓo wannan saƙo da ainihin abokinsa badadin sai ke aiko masa daga Misra da suka je shi kenan sai wannan bawan Allah sai ce da annabi Ibrahim ya aiko ku ne dan gashin kansa to zan hidimta masa duk abin da na mallaka zan bayar a kai masa amma na san halin shi saboda wannan halin da ake ciki da shi ya aiko ku to abin da isa ne ku mu ma anan ya same mu saboda haka babu abin da zan iya taimakawa da shi abin da zan ba ku ni ma zan ba jama'a ta anan kike nan sai suka biyo da suka tayo suna tayo suna tayo sai suka share suka ce to yanzu ma koma ga mutane sun taru a bakin kofar gidan annabi Ibrahim suna sauraron zuwan mu gara mu cika buhunan mu kawai da ƙasa saboda kar ku ga mun dawo hannu rabbana gara mu to wato da ƙasa a cikin buhunan mu su ga alamar cewa akwai wani abu da aka zo da shi shi kenan da suka zo suka yi annabi ibrahim bayani ta ji ta ji ta ji halin da ake ciki sai bakin ciki ya kama zuciyar annabi ibrahim saboda tausayin mutane ga wasu sun fadi ga wasu sun suma ga wasu na kuka sai ya zauna saboda bakin ciki sai bacci ya kwashe shi shi kenan ita kuma saratu matarsa tana bacci dama shi yana kwanciya ita kuma sai ta farka tana farka ba ta san abin da ya faru zai ta ɗan saƙo dama sun gane ba a tashe ni ba in zo in fara dafa abinci ga muka shi kenan tana tashi sai ta ta san magungunan da aka fita da su waɗanda aka cika su da ƙasar nan tana duba sai ta ga gari tsakke kawai waina ya rage a yi shi kenan sai ta ɗauka sai ta fara soya waina tana ta waina ƙamshin waina sai ta ci annabi ibrahim yana farka sai ta fara a ina kika samu wannan kayan wato wannan gari na waina sai ta ce ai abokin nan naka na misra da ka aika ai har an dawo kana bacci ba ka sani ba sai ta ba abokina na misra ba abokina allahu ya aiko da wannan shi ne aka samu khalilur rahman ya ce wancan abokin bai da shi ya ce ba zai iya ba to Allahu shi ya aiko da wannan to daga nan ne sunan zai zama khalilullahi khalilur rahman to shine dalilin da yasa wato duk wanda ya gane cewa babu wani mai taimako ba wani mai iya yi sai Allah to shi kenan daga rannan ya zama badadin Allah shi ne shi yake to ni ban da wani aboki sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wala ma attafi sabila bayan nan kuma ni ban riƙo wata hanya ko ta dariƙa ko ta mazhaba ba gairar rasul in ba Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban da wata hanya da na kama ban da wata dariƙa da na rike ban da wata mazaba da nake yi in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan yan uwa Shehu radiyallahu anhu yana mana ishara ne zuwa ga abin da ya faru tsakanin abokai guda biyu wato wanda yake mutum ya ya lura da su to zai hatara daga mu'amala da kowane irin aboki akwai abin da ya faru a tsakanin ukbatu dan abi mu'aidin da kuma Ubay ibn Khalid a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abokan juna ne shi Ukba abokin Ubay ibn Khalid ne amma kuma yana zuwa zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana jin dadin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata rana ya tafiya da ya tafiya ya dawo tafiya sai yasa aka dafa abinci da yawa abinci kuma irin da karamci sai igayyaci manya-manyan ƙurai shawa yace su zo har a cikin su ma iga yaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da yaji yaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an zauna za a ci abinci da aka kawo abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ma ana bi'akin min da'ain hatta tashhad Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ni ba zan ci abincinka ba sai ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida cewa ni ma'aikin Allah ne. Dai wannan sai uku ba sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah na shaida babu abota da gaskiya sai Allah kuma na shaida cewa annabi muhammadu ma'aikin Allah ne to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci abinci da aka ci abinci bayan an kare dama ubayy ibn khalid baya gari yana dawowa sai magulmata suka je suka same shi suka ce masa ai sai fa abokinka ya karo ta fa ita ne abokina ya ce musulunta ya musulunta a gaban wani suka wani suna annabi sai ran ubangiji khalalu sai ba shi sai ya zo isa kukuba sai ce na samu labari a ce ka lalace ko sai ma wai ka da Allah ɗaya ne mu da muke da alloli ɗari uku har yau suke biyan bukatun mu ba kan zaka kama kwaya ɗaya sai ma ce ka lalace sai ce a kai ban lalace ba ban lalace ba mutum ne na gayyata izo gidana da ya zo gidana na gaice shi walima sai ce ba zai ci abincin walima ba sai na shaida cewa shi manzon Allah to ni kuma ina so ci abinci na saboda ni babban mutum ne yanzu a ce na gaice mutum ya zo walima gida na ya fito zai ci abinci a abinci ne a wuri a wurin laraba to shi ne dalilin da ya sa na faɗi wannan kalma to daga nan shi ke nan sai ubangi bin khalajin sai ya ce ma ana billahi arba'anta abadan ni da kai babu yadda har abada ba zan ƙara yarda da kai ba har sai ka je wurin shi wani ɗin sai ka je ka yi taki ka tofa mai a fuska sannan sai ka taka yin shi da takalminka sannan zan ƙara yarda da kai to daga nan shi kenan sai shi ukubatu sai tashi ya je iska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada sai ita ta wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da takalminsa da annabi ya dago kuma yayi kaki yayi abinda abokin da ya saki yayi sannan ya ɗauko mahaifar dabba ya sa manzo Allah ka faɗa wannan abubuwan da ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa la alqata kharijan min makkah illa alawtu ra'ataka bi sayf kakka da mu hada wajen maka in ka kuskura kai da muka hada wajen maka sai na cire wuyarka da kake wannan kalma da manzo Allah ya gaya masa sai da ka tabbata ranar badar sai ya zama daga cikin waɗanda aka kamo daga cikin batattun yaƙi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa sai na Ali isara ce cikin ne shi kada aka ce daga cikin waɗanda aka samu ranar Badar shi kuwa wanda ya sa aka yi aikin Ubay ibn Khalaf manzo Allah ne kace shi da hannunsa manzo Allah ne kace shi da hannunsa saboda yana so ya faɗa da manzo Allah duk wanda ya taso mai sai ya dinga kaucewa ya shi dai annabi ke nuna sai manzo Allah ce kai ku ba shi wuri da aka ba shi wuri wani irin suka na wulaƙanci ma aka musu saboda manzanci wannan suka sai ta janyo ajalinsa sai da ya koma mata wurin ya rike sannan ya mutu wannan shi ne dalilin da ya sa shewar jalla alu ya kawo mana wannan ya amma da haku ya faɗi ya ce wato lokacin da shi uku ba ya wa ya taki kamar yadda abokinsa ubangi da kalami ya masa umarni da niyyar ya toha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fuska da ito ba niyan niyan da ya sauka a fuska annabi sai dawo mai da ya toba niyan sai niyan ya zama kamar mai kuma ita fasa sai ya dawo fuska ya kona mai ya kona labbansa guda biyu ya kona kumatunsa har sai da ta kai da ya warke ma ya ban mai sai da a fuska har aka kashe shi ranar badar wannan alamar konewar bata gushe a fuskarsa ba sannan a imamu shabi Allah ya kara mana yadda ya faɗi ya ce wato ukuba ya kasance aboki ne ga ubayi ya musulunta sai abokinsa ya hana shi da musulunta ɗin ya zo ya ɓata zuciyarsa ya sa masa wani tunani na banza ya ce masa wani to shine dalilin saukar ayar wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا شيل دليل يسا شيء إبراهيم يتي ولم أتخذ غير الرسول سبيلا إيه ني تلك جمال نرانا ولم أتخذ غير الرسول سبيلا كما الله يتوكد دعاير يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا sai shi Ibrahim ya ce ta kistu bi hamdillahi ɗaha kalila wato abin da ake nufi ranar alkiyama duk wanda ya yi abota da wani mutumin kirki to ranar alkiyama sai ya ciji ya tsasa yana nadama yana kai cona ina ma na riƙe tafarkin ma'aikin Allah ina ma na riƙe sunnar manzo Allah ina ma na riƙe ɗariƙar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kai cona ina ma ban riƙe wane zama badadi na abokina ba to shine shi Ibrahim ya ce to ni ba wai sai wannan ranar ba tun kafin wannan ranar ma ni zan faɗi walam attaki gairar rasuli sabila ta khistu bi hamdillahi da salila ni ba da wani aboki wanda za a zo a zauna har ma ya bata zuciya ta nuna min wata hanya ba hanyar manzo Allah ba ni ban da wani aboki sai manzo Allah ban da wata hanya sai manzo Allah saboda haka wanda ya ga zai je aboki da kowaye sai aboki ni ban da aboki sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ibn ajibat al-hasani yake faɗi ke to wannan aya ba tana ishara ne zuwa ga kwaɗaitar da bayi a bisa soyayyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma zage dantse a bisa tamassuki da sunnar ma'aikin Allah da shiriwa da shiriyarsa da bibiya zuwa ga abin da izo da shi kafin ranar da bawa zai ce ya laita ni takhassu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani لم أتخذ فلانا خليلا لقد أجلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ranar da ba zai ce kai juna ina ma na riƙi tawarkin ma'aikin Allah ina ma ban riƙuwa ne zama abokina ba daɗi abokin na ba a mazauni hakika ya fatar da ni daga barin ambatan Allah daga barin bin shiryan ma'aikin Allah lokacin da ta zo mini kai shedan ya kasance mai kaskantarwa ne wato abu bawa shedan ma shiri ne gashi ya sa ni nabuwa ne gashi ya batar da ni sannan wannan aya tana kwadaitar da bayi a cikin abota da bayin Allah zababbu salihai sannan tana tsoratar da bayi a matsayin abota da fajirai a shararai shi yasa suka ce tajallab qarina su'i wa trimhu balahu فإن لم تجد عنه مهيسا فداره وأهجب هديب الصدق وهذر مراعه تنل منه صفو الود ما لم تماري suka ce kai ka nisanci abokin banza ka yanke igiyar saduwa da shi in ka kasa babu yadda za ka yi karɓe mudarati tsakaninka da shi ka nuna ana tare amma ba a tare in ya zo yana baka labari kar in na'am na'am in na'am amma zuciya ba a tare zuciya tana halawa kunnen ne ike ji shi amma zuciyar ba ta je in ba yadda za ka yi karabu da shi kenan sai ka mai mudara ce suka ce kai kai soyayya da masoyi na gaskiya ka guji jayayya da shi za ka samu tsarkakakkiyar soyayya matuƙar baka musu da abokin saboda yawan musu yana janyo gaba sannan suka ce ishaq yaran nasu haisu laqitahu fa khairu sahaba man yakunu aziza suka ce kai abota da zababbun mutane duk sanda ka haɗu da su bari mu gaya maka zabab zaɓaɓɓiya cikin abokanka shi ne wanda zan mai samun kai mai hankali duk mutumin da bai da nutsuwa kowace irin magana ta zo bakin sa zai yaba kowace irin wasa izo mai zai yi kowace irin zance ibudiro masa zai yi ɗan uwana ya tara nan ba aboki bane zai fata ma mutunci baka sani tsira ka nemi aboki mai hankali wanda ya iya magana wanda ya iya zamantakewa wanda yake da mutunci ba wawa ba in kai abota da wawa sanda za ka zama wawa kai ma baka sani shi yasa maulana shi ibrahim ce sahib alal muru'at min al aqarib kai bari mu gaya ma in za ka yi abota ka yi abota da ma'abota mutunci a cikin danginka dangin na musulunci ne ko dangin na jini ne ko dangin na ɗariƙa ne a cikin ɗan uwanka na jini ko a gidanku ne in za ka yi mu'amala yi abota da wanda ya zama mai mutunci haka kuma a musulunci in za ka yi mu'amala zaɓi masu mutunci kai mu'amala haka kuma a ɗariƙa in za ka zaɓi aboki zaɓi mai mutunci mai hankali ya zama shi ne abokinta in ji shi Ibrahim radiyallahu anhu dan ku a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ka ji ka sani abokin zama na kinki kamar misalin mai sai da turare ne zama da shi imma wato wato ka zama kana kamshi saboda zamantakewa da shi ko kuma wato ya baka kyauta ko kuma ka siya aure shi ko ka siya ko ya baka ko kuma in ma baka shiga ba bai baka ba zama da shi zai sa kai kamshi duk inda ka shiga za a ji kamshi sannan abokin zama misalinsa kamar makeri ne mai busa zuga zugi in ma dai wato kai wari in ma kai baki saboda zama da shi to shine misalin wannan sannan imamul junaidi ya wadi ya ce idza arada Allah bil murid khairan alqahu ila sufiyya wa mana wusu wajhi qurra'i idan Allah tabaraka ta'ala yana nufin muridi da alkhairi Dawud ya ce idan Allah yana nufin muridi da alkhairi sai dantsa shi a hannun sufaye sai ya hana shi abota da gardawa sannan salimu abdullahi ya faɗi ya ce in zartu hut salatu asgahi min an-nas al-jawabatu al-jahilin wal-qurra'u al-mujahilin wal-mutasawwifatu al-jahilin ka shaidinka daga abota da mutum uku ‘yan boko masu tsabar ra'ayin boko, sannan gardawa masu alfahari da ilimi, sannan masu da'awar tsofanci jahilai. Ka shaidinka daga mu'amalar. Idan mutum boko kawai iya ko me kake da shi a banza ke ganin, ko da shi in ba ɗan boko ba kowa dabba ne kawai. Saboda in boko ce ka fi a zuciyar bawa bai duba Allah bai duba ma'aikin Allah. Shi wannan turanci kawai isa ne. In ba ka ji banza ne ka kawai. tsora ka kai hattara daga mu'amalar ko dariya kake ko me kake in ka je irin su ya tara in ba ka zai wulakanta ka ba da zaka tsora kar ka kai kai ka inda irin waɗannan mutanen su sannan malamai waɗanda suka zama fakihai gardawa wanda ba su san zikiri ko salatin annabi ba ko kuma waɗanda suke yi amma ba san ma'anin shi ba su duk abin da wani ya yi suna da aibi a kansa amma su duk laifin da suka yi za su iya janyo aya ko hadisi su kare kansa duk kuskuren duniya suna da aya a kansa duk kuskuren duniya suna da hadisi in suka yi kuskure za su janyo aya su ce maka ai kaji kaji kaji kaji ai kai ne baka kai wurin ba ai wannan abin da ga mun yi ai kaza ne amma duk laifin doni sai sun fata shi sannan su baye masu da'awar tasawufi jahilai su kuma ka zauna da su kullum za su dame ka da da'awa ai jiya na ga mala'ika jibril ya ce min kaza ai an tabbatar ma ni ne gausi ma yanzu ai ba wani kamar ni ai ma ni ne kaza ai ma ni ne kaza wai wani ne da awar gausiya Allahu akbar shi ke nan za ka buga hotunan shi fastoci da yawa ana ta so da shi ke nan sai wani yanzu ziyarar gausi da yanzu ziyarar gausi shi ke nan sai aka zo za a saida masa da fosta aka zo za a saida masa ana saidawa a naira biyar biyar ne ko shi ke nan naira hamsin hamsin da ana sai da naira hamsin hamsin sai ce shi yana so da yawa talatin talatin wato za a sai da masa ashe gauci yana cikin ɗaki yana ji sai ne kurci a kai ya bawan Allah mu ma ashirin ashirin din muke ci to kaga an sha bamban rimana to sai da haka shi ne suka ce to kai ka shedin ka da yin abota da irin waɗannan mutanen guda uku in ba ka ba za su tsaka ka su tsaka maka wato tunani su su waye su ne waɗanda ya kamata karɓa su zama abokanka humun nasu falzam in arafta janabahum fatihim li durril alamin manafi su ba su kaɗai ne mutane wani su dabba ne eh wani su dabba ne in har ka san zawiyoyin su ka san gidajen su raɗe su ɗan uwana a wurin su ake samun cututtukan zuciyoyin talikai duk wanda ba bai raɗe su ba in ma ya koyi hasada in ma girman kai in ma ƙarya in ma kimbibi in ma munafunci in ma kwaɗayin abin duniya wannan shine abin da za ka haddashi in ka kai mu'amala da irin waɗannan mutane.
Walam arju makhluqan Shehu ya ce to ka lura da waɗannan ayoyi da waɗannan bayanai da aka yi maka. Ni bayan na gaya maka ta kisku bi hamdulillah ɗaya khalilan walam attakin gairar rasul sabilan sannan barkaji walam arju makhluqan. Bayan ba ni da aboki sai manzo Allah ba ni da hanya sai manzo Allah sannan ba na guri ba ni da bukata a wurin wani abin halitta. Sannan ma ke zai fushi da ni ko ce zai je bata ni ko ce zai yi kaza ya ce ya yi duk abin da zai yi falam arzu makhluqan ban da bukata a wurin wani wato wurin abin halitta siwahu in ba annabi Muhammad ba fa Allahu wato ya kusa da cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakunu kalila wato ya zama bada'ina idza ma jafa jafi idan ne yanke alaka ko zumunci ya yanke ne duk sanda wato wani abokina ya ga tsananin ƙaunata da annabi Muhammadu da tsananin biyayya ta gare shi sallallahu alaihi wasallam ta kai inda ta kai sai yace zai yanke mu'amala da ni yace zai yanke zumunci da ni to bai sani ba asahu ya kusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya kunu khalila ya zama shine abokina in kai ka ce ba ka yi da ni shi sai ce yana yi da ni wannan abin da sai ya kawo saboda iliminsa da saninsa da irin ma'amalar abokan zamani aboki wato idan soyayya tsakanin aboki da aboki ta tsarkaka to sai kaga aboki yana iya sa abokin sai aikata abin da Allah ya hana ya sa shi ya bar abin da Allah yake so ya za ga mutum yana jin wata aqida ba wai ra'ayinsa bane a saboda abokinsa ne yake yi to shi yasa sai shehu radiyallahu anhu sai ce walam arju ni ba na burin yardar makhluqan wani abin halitta min al-asdiqai daga abokai siwahu in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa annahu ya kusata cewa shi bakin Allah wato idza ma jahil jafa idan ne yanke alaka ya yanke alaka da ni ko kuma ne yanke alaka ya yanke alaka da ni ya ga ni kamar yanda Ubay ibn Khalid ya ga Ubay ibn Abi Mu'ayd yace wajhi min wajhika haramu yace ni da kai har abada ba za mu ƙara haduwa ba na yi gani masha Allah ma dalla da wannan aboki wannan badali na Maulana Bashi Ibrahim wanda ya faɗi a cikin hadisi yake cewa man arada Allah bi khairan razaqahu khalilan salihan inna fi zakkarahu wa in zakara ahanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wanda Allah tabaraka ta'ala yake nufin da alkhairi zai arzuta shi da bada'i na kwarai in ya manta zai tunatar da shi in kuma ya tuna zai taimake shi ba aboki wani wanda in ka manta abu ba zai tuna maka ba in kuma ka tuna alkhairi za ka yi ya fushi da kai ko ya bata wannan ba aboki bane to saboda haka madalla da wannan shehi namu maulamu shehu ibrahim wanda irin kiman zalla sallallahu alaihi wasallama bada'i kuma amini kuma tabi'i har ma yake faɗi a wani baiti yana cewa jafani walam ajful akhilla walam akhaf idza ma tafa waqti da khairul khalaiq yace jafani al akhilla abokaina sun yanke alaka da ni walam ajib amma ni ban yanke alaka da su ba saboda bin umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ma tafa waqti walam akhaf amma ban jin tsoro ban yin bakin ciki ban da damuwa dan sun rabu da ni ba su da alaka da ni idza ma saba waqti idan lokaci na ya samu karfi da kairul khalaiqi da fiyayyen halitta in har aka ce yau ina tare da manzo Allah to dan baka zo wuri na ba menene zai faru saboda haka yan uwa wannan fa kar mu dauka shi Ibrahim yana magana da kansa ne dan mu ake in har lokacin ka yi tsarki na zama da shi Ibrahim soyayyarka da shi Ibrahim ta kai duk wanda zai ce ba ruwan shi da kai gaba ta kai ka kar ka taba damuwa ka ji daɗi dama abin da ake so kenan ka ji daɗi sun ce idan kana da aboki ɗari tara idan kana da aboki dubu kai ƙoƙari ka rabu da ɗari tara sai kuma ka riƙa yin abota da shi a bisa tsoro ka riƙa yi kana tsoron shi don ka ji tsoron wanda ka san shi ya san ka su ba suna cewa Allah ibukan wanda bai san mu ba dan bai cuce mu ba sai da ya haɗu da wanda ya san mu Allah ya ji kan wanda bai san mu ba dan bai samu hanyar da zai cutar mu ba sai da ibi ta wurin wanda ya san mu sai da ka kai kokari kar kowa ya san ka sai shi Ibrahim kawai ka zama mu'amala ka gare shi ita ta ji daga dukkan mu'amalar ka da wani shi da za ka shiga ɗaki ka kulle a shekara ɗari ba ka ga wani bakar bakin ciki idane ka in dai shi Ibrahim yana zuciyarka ana tare kar ka taɓa damuwa to shi yasa Allah tabaraka ta'ala ke faɗi yake cewa al-khillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin wato masoya ranar alkiyama makiyin juna ne sai wanda suka tsorci Allah a cikin mu'amalar dukkan soyayya da ka sani ana yin ta a duniya to ranar alkiyama za ta juya adawa saboda dalilin da yasa aka haɗu yayin su menene abun shine hawa san zuciya to an mutu shi kenan san zuciya ta ƙare dole a yi gaba sai dai wanda suka ji tsoron Allah kawai su ne waɗanda suka yi soyayya suka yi abota a cikin Allah suka yi wato zaune cece ne a cikin Allah suka yi ziyarce ne a cikin Allah domin soyayyar su a duniya dan Allah suka yi ta saboda ta za ta wani ko ranar aljama dan bayan Allah sun bari sun ce ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in qadawan fasala sai yusu da kuda yace in qadawan fasala wanda bara wan barara saboda haka duk mu'amalar da ta kasance wato ana yin ta duk abin da ya kasance dan Allah aka yi shi to zai wanzu zai tabbata kuma zai kai inda ake so amma abin da aka yi shi ba dan Allah ba zai yanke zai fashe zai watse zai tarwatse saboda haka shi yasa za ka yi mu'amala da mutane kai mu'amala da su dan Allah kuma wanda suke mu'amala da junan su suke san juna dan Allah su ne waliyai na hakika dan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya rasulullahi wane ne waliyai waɗanda babu tsoro a kansu babu bakin ciki sai ce almutahabbu na fillah su ne masu yin soyayya cikin Allah Imam al-Bazzar ya rawaita hadisi daga Ibn Abbas ya ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ayyuna sa'ila khair ya rasulullah a cikin abokai gaba daya wane ne fa alkhairi abokan zama wane ne fa alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man zakkarakum billahi rubiyatuhu wa zada fi amalikum mantikahu wa zakkarakum billahi amaluhu ilmuhu sai manzo Allah ce a cikin abokai wanda yafi wanda yafi kyau ku zauna da shi shine wanda ganin sa zai sa ku tuna Allah wanda wato maganarsa za ta ƙara muku yawan aiki wanda wato iliminsa zai zakarar da ku zuwa ga Allah aikinsa in kuka ga aikinsa za ku ƙara zabura zuwa ga Allah wannan shi kamata ya zama abokin sannan Halima Zainal Gaus ya faɗi ya ce ka san dalilin da yasa kake haɗa kindirmo da niya wanda ya tambaya ce a ban sani ne ce saboda kana abota da masu wanke rigunansu da fitsari shi yasa kai malamarin ka ya zama rudani matukar za ka zauna da magulmata dole ka zama magulmaci matukar za ka zauna da masu kwaɗayin abin duniya dole ka zama mai kwaɗayi matukar za ka zauna da gafalallu dole ka zama gafalallu matukar za ka zauna da ma'abota wasa dole ka zama mai wasa saboda haka shine dalilin da yasa ka zama haka yace dalilin da yasa ka ga ka ga ka bar Allah yace saboda ka zauna da wanda suka bar Allah shine dalili shi ne yake to bai kamata mutum ya abota da wani ba sai wanda ake koyi da shi a cikin lamarin addini da kuma alkhairinsa suna ta Kaulan Bishe Ibrahim yana cewa wal mar'u fi dini qarinihi al-hayyin in salihan fakalin wa in bahim shi mutum yana cikin addini wato aqidar abokinsa ne badadinsa alhamini wato makusanci idan abokinka salihi ne ma abokin mutunci to shi kenan fasalin kai ma sai ka zama salihi ba abokin mutunci wato ma'anar mutunci shine wanda in ka zance mutum mai mutunci wanda hankalinsa irin da ya sha'awarsa shi ne mai mutunci to idan ka abotaci wanda hankalinsa irin da ya sha'awarsa kai ma sai ka zama mai mutunci amma idan ka rinjayi wanda sha'awarsa ta rinjayi hankalinsa to bahim kai ma sai ka zama dabba in ka abotaci dabba kai ma sai ka zama dabba anil mar'i la tas'al wa sal an qalinahu wa kullu qalilin bil muqarani yattabi
fanni sai wace ka sani cewa ni mal illati sai wace tare da illolin da ha- mahassada da makiyana suke ɗora ni ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza suna ta harbina da kawurci da fasikanci da halatta haramu da yanke zumunci da ɓata ɗariƙa hibbun yace kai duk da wannan maganganun da suke hibbun ni ne muhibbu ni ne habibu ma san masayi eh babu na biyu ni ne masoyi ni ne wanda ake so din ba na biyu eh ni ne muhibbu kuma ni ne habibu ni ne nake so kuma ni ake so na san masani duk da wannan taqawulatin da kan suna yi suna cewa ai kawiri ne ai fasiki ne ai yana hana taron ai ya raba zumunci ai ya ɓata dariƙa hibbu wa khadimu duk da haka dai ni masoyin annabi Muhammadu ne kuma hadimin Allah Muhammadu. Ma'anin khadim shine wanda wato ya ɗauke wa zuciyarsa, ya ɗauke wa gabansa kwaɗayin neman lada daga hidiman masoyinsa. A hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunanna ahadukum kal abdi suyi in khaba amila wala kal ajiri suyi in lam yuda lam ya'mal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ɗayan ku ya zama kamar bawan banza in ya ji tsoro kana azabtar da shi yayi aiki in ya tuna jahannama sai ya miƙe ya alula in ya fara sallah eh idan azumi ya duka ya duka ya ɗan shiga ɗaki ya ɓoye ya leko ta inda ya ga ba kuwa zai sha ruwa da ya tuna mashigan nan na jahannama sai ta kai a kona mutum yanzu eh sai ya fasa sai to kar ɗayan ku ya zama irin wannan wato bai zai yin aiki sai idan wato ya tuna ya ji tsoro kara azabtar da shi sannan kada ɗayan ya zama kamar ma'aikaci na banza wanda baya zuwa ofis sai in ya tuna za a biya albashi in ba za a biya albashi ba ba zai je ba saboda haka sai sa shi warje Allah anhu yace to ni hibbun ne wa khadimu ni na ɗauke zuciyata daga faina kwaɗayin neman lada sai na zama khadimu sai manzo Allah kuma ce sayyidul qawmi khadimuhum eh shugaban jama'a hadimun su to babu maka ga dukkan wato salisi ya tsaye kokari ya tsaye da ayyukan ibadu da wurdai domin Allah tabaraka ta'ala yana sanya hasashen malakutunsa a cikin nau'o'in ɗa'o'i duk wanda wani wato nau'i na ɗa'a ko kuma wani jinsi na muwafaqa na ibada hasken ya kuɓce masa to ya rasa haske gwargwadon yadda ya rasa wannan ibada saboda haka babu wata hanya ta saduwa babu wata hanya zuwa ga karewa sai ta hanyar hidima sai ka yi hidima za a karar da kai za a fadar da kai zuwa ga muradinka suna cewa man istakhdamnahu qaddamnahu ko yana ba da wata hikaya wata rana wani shehu ya rasu a Senegal shikenan sai aka je aka ga to yana da yaya a cikin yayan akwai wanda ya zama yana da ilimi ya tara ilimi amma marowaci ne baya zuwa ziyarar salihai baya komai shi kawai ka bari dai ya ta karatu amma su ta kabbara shi kuma ɗayan hadimi ne na gaske masoyi ne na gaske masoyi zai shiga masoyin shi ibrahim masoyin annabi ya zama yana hidima sosai kuma shi kenan za ga wani shehi shi zai zo ya bada halifanci aka ce ai akwai babban ɗan shine malami shine kaza amma akwai ba shi shi hadimu shi ya je ma ya kai wannan bayanin ita ai mahaifinmu ya rasu kaji kaji amma akwai yayanmu babban yanzu sai malami ne mai kaza mai kaza mai kaza ya bada hadisi sai ce yana gayyatar wannan shehi a zuwa bada hadiban shi kuma wannan shehi sai ya gayyaci hadiban shi Ibrahim shi Abdullahi radiyallahu ta'ala anhu da aka zo bada hadibanci mutane sun kaza kunne suna jira su ji an ba wannan malami hadibanci kawai wannan shehi yana gama addu'a da Allah sai bawa da hadibanci zuwa ga wannan hadibi sau da yanzu ta aya yace man istakhdamnahu qaddamnahu وهذه المتفاوتة نارون من ليش من المجمع شو عبد الله علينا وشو قال كتير قال يا شو كاي جسها قرأت لا هو ما إتري أكيد قدمت له مسلم باو جاري إلى من سلم إن إلمي إن شيء يهار زبا إلمي والله في سوبي كرك من تاني دستي خالد بن عبد الله duk ilimin talibin abdullahi da kudbani da wallahi sai da ya bashi ba saboda haka ba anan take ba kai hidima dan uwa sanan ne ake samun abin da ake so to shi ne wato ma'anin wannan wannan bai shi ya sa shi wa radiyallahu anhu sai yace to a kafani alal illati anniya saliku bi hubbi liman yannihi tirin wa maliki li kulli fatan hubbun wa qasdun wa mafkharun wa inni bi hubbi la hashim ad-dahr ma fiki wato wannan baiti da shi ya kawo فإني مع الإلات هب وخادم جدا أين illolin da ake yaba min da kazantar da ake yaba min ashe ni ne kaza kai har na zama ni ne sarkin masu laifin wato wannan zamani kowane kazan da aka yabo sai a yaba mu yace to duk da aka dai ni hibbun ne wa khadimu ولست أرى جميلا ko yace walastu ara ni ban taba gani ba a cikin wujudu baki ɗaya wani abu jamilan mai kyau غير الحديد wato daga cikin abubuwa masu kyau gayar ladidi banda masoyi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walau su aramu satanan gayar wajihi falir jamalu gayar wajihi mutassiri jamaluka yusini wala kullu wajhi wa inni umri inda badika akihu yushu to da ka shine ma'anar wannan وما لي to yace wa mali ba ni da wani wato maceci ba ni da wani aboki bada'i ba ni da wani abokin fira sai taimako سواه in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba إذا ما هلقته idza ma halla qadbun idan wata musiba ko wani bala'i ya fado mini ko ya fado cikin zuciyata ko iyali na to ban da wani mai taimako na a cikin wujudu baki daya siwa'uhu in ba Muhammadu Rasulullahi ba, sallallahu alaihi wasallam ina wani ya cewa tabalil muqaffal mustafal badr ni'matan shafi'ul baraya fil khudubi dawair sallallahu alaihi wasallam ba ni kadai ba ma har sauran halitta baki daya in wani bala'i mummuna ko wani musiba mummuna ya fado manzo Allah shine mai taimakon su فذل رسول الله sai ce kaga inuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato sunnar annabi ta da dariƙarsa duk mutum da yake so shiga cikin inuwa to ya rike sunna ya rike dariƙa duk wanda bai rike dariƙa ba a ranar ki duk wanda bai rike dariƙa ba a ranar ki ko ba zai san a ranar ta ba sai ya mutu to da ka dariƙa inuwa ce wanda ya rike ta ya shiga inuwa wanda ibatta a ranar ta kuma tsirara yake wanda ba su san tsirara ita ba ba su da kwalli a idan amma jin mai kwalli a ido da ya gan shi ya gan shi da tumfura
كان ظليلا to shi kenan wato shi ya ce a fazil rasulullah ilir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana zalila ilwa ce mai sanyi kuma da'ima har abada rana zai sa ta yi zafi sannan sanyi zai sa ta- ta- wato ta damu waɗanda suke cikinta. shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum zillan zalida shine shi ta tafattartu alihi zilalika nasiri fadama susuru istizalu susuru يناديه ina ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يا ذا ya dair ya hadi الأمين amintacce bisa wahayi baya karawa baya ragewa فإن innani cewa ni Ibrahim al-Khawlahi at-Tirjani halifu hasan ma'abocin bakin ciki ne ma in wajadtu fatila wato ma in wajadtu basira ai ma wajadtu min al-madalibi walau sha- shay'an qalila eh cikin abin da ake nema ni ban samu ko da kaɗan ba eh ga bakin ciki ga ni ban da komai ya rasulullahi ni ban da komai ga bakin ciki ya mun yawa abin da yasa shehu faɗi wannan wato saboda tsoron fada cikin jama'ar da Allah tabaraka ta'ala ya musu fada ya tare su ya kwabe bakin su masu tsarkake kansu da da'awa wanda Allah ke gaya mana alam tar ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila shine ma'anar ma in wajadtu fatila saboda kaskanta nafsi ba ruwa sun ce min nafsi minan naqais ma lillahi min kamalat nafsu tana dauke da tawaya kamar yadda Allah ke dauke da kamalat فلا ينبغي للأب أن يزكي نفسه bai kamata ka bawa ba tsarkake kansa walau balaga shi ya min at-tadhir ma balaga ko da ko ya kai inda yake cikin tsarki wala arba anha walau amila min al-a'mal ma amila kar ya kuskure yadda da sharrin zuciyarsa ko da ko ta kai inda ta kai daga aiki Abu Sulaiman Darani ya ce ni arba'una salatan wa ana muttahimun bi nafsi na shekara 40 ina tuhumar zuciyata suna da illa ya hudu ya ce aslu kulli ma asbatin wa gaflatin wa shawatin arrida anil nafs asalin kowane saban Allah da gafala da sha'awa yadda da kai asalin kowane da'a da farkawa da kai kane kai adamun rida minka alha barin yadda da kai suka ce wala an tashaba jahilan la yarda an nafsi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsi فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جاهل لجاهل لا يرضى عن نفسه suka ce wallahi da ka yarda da jahilin da bai yarda da kansa ba ya yi maka alkhairi da ka yarda da malamin da iya yarda da kansa kai wani ilimi ne ga malamin da yake jin kai iya yarda da kansa kai ina jahilci ga jahilin da bai yarda da kansa ba bai ganin ya isa
faqad sadda fakri hakika bukatuwa ta fatsar a nan ba talauci irin wanda ake zato irin wannan na na zahiri rashin abin abin yau da kullum ba wato fatsar a nan wato tsananin bukatuwa zuwa ga Allah saboda Allah tabaraka ta'ala shine abin bukatuwa zuwa gare shi shine ma'anan fatsar fatsar da fatsari hakika bukatuwa ta zuwa ga Allah ta tsananta domin ko Allah tabaraka taala shine abun bukatuwa zuwa gare shi wallahu al-gani wa antum al-fuqara
wa gasirabi sannan da kuma ainihin bakunta ta har yau zamanin ya bai sanni ba balle in zamani zamanin bai sanni ba ko sunana ma zamani na bai sanni ba ballantana wato yan zamanin nawa
wa zullati da kuma kaskanci na shehu radiyallahu anhu yana kawo wannan dan a sani cewa fatsaru Allah tabaraka ta'ala yana faɗin innama sadaqatu lil fuqara sai ka zama fakiri zuwa ga Allah sannan zaka samu wato kyauta daga Allah duk mutumin da ya nuna wa Allah ya isa to ba shi ba samun kyautar Allah shine suwa ce za ka kula kiran su a da fuqara talakawan ubangiji shi fatsaru ya kasu kaso uku akwai fakirin irin lahi akwai fakirin ila shay'in ko min lahi talakawa biyu ne akwai mabukaci zuwa ga Allah akwai mabukaci zuwa ga wani abu na Allah wanda Allah tabaraka ta'ala yi to duk wanda ya yi bukatu zuwa ga wani abu to ya wadata da samuwar wato duk wanda ya zama mai bukatu zuwa ga Allah to ya wadata da dukkan abin da ba Allah ba shi ne abin da shi ke nuna mana nan wato duk abin da ba Allah ba shi ya wadata wato gabarin wannan abu sannan suna cewa man istaghna billahi la yafqir duk wanda ya wadata da Allah ba zai talauci ba wa man yata'azzabu billahi la yazid wanda ya buwaye da Allah ba zai kaskanta ba amma wanda girman sa na halitta ne to gobe zai zama kaskantacce sannan shi fatsaro shi ke kawo kaskanci zuwa ga Allah shi kuma wadata ita ke kawo girman kai har Allah tabaraka ta'ala ya fushi da bawa shi yasa Allah tabaraka ta'ala ke ga mana ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid shi talauci ya kasu hudu ne akwai talauci na addini akwai talauci na yaƙini akwai talauci na kuɗi akwai talauci na rashin Allah to duka waɗannan wato guda biyu ɗin nan na farko ba kyau mutum ya zama bai san addini ba talaka ne a cikin addini kane ya zama bai da yaƙini talaka ne cikin yaƙini to wannan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da wannan talauci duk inda ka ga manzo Allah ya nemi tsari da talauci kar ka dauka irin wannan talaucin na bayan Allah ake nufi a talauci da ake nufi na rashin addini da kuma talauci na rashin yaqini shi manzo Allah ke neman tsari da shi kuma shi ne manzo Allah ke nufi da kada da fakaru an yakuna kufran kadan ya rage talaucin rashin addini da talaucin rashin yaqini ya zama kafirci amma ba talauci wannan na rashin abin da za su wannan ado ne na bayan Allah to amma talaucin nan kuma guda biyu da ya rage su kuma wato talauci na na rashin na rashin addini da rashin yakini su ne illa amma talauci na rashin kuɗi da rashin samuwar Allah to waɗannan ba ba wulatanci ba ne sai dai idan talaucin rashin kuɗi ya janyo ma rashin godiyar Allah to ka nemi tsari in dai ka kasa godewa Allah to ka nemi tsari shi ma amma rashin samuwar Allah shi ne abin da ya kamata ya zama ko da shi kana bakin ciki da shi ba abin duniya ba shi yasa wani bawan Allah ya ce as'aluka al-faqra amma siwaka wa lijnabika hatta la nashhadu illa iyyaka Allah muna roƙonka talauci daga samun wani ba kai ba duk abin da ba kai ba Allah ba mu bukatar shi muna so mu wadata da kai ko muna so kar mu ga wani in ba kai ba to haka wannan shine ma'anan wa ƙarshen da faqri wa iktirabi wa zullati da kaskanci na Allah da wata ta'ala yana faɗin inna rabbakum yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum yaqulu kullu yawm ana al-aziz faman arada izzu ad-darain falyuti al-aziz Allah na kan kullum ni ne buwayayye duk wanda ke neman buwaya duniya da lahira to yi da'a ga buwayayye ni ne Allah ya sa shi ke kawo wannan maganar kaskancin nan ba da wani abu suna cewa ta zallan liman ta hawa fa laysa hawa sanu idza radiya al mahbub ta halaka al wasl ta zallan lahu ta hazajir ila jamalihi fa fi yuji man ta hawa al fara'id wal nafl ta zallan liman ta hawa li taktuba izzatan fa kam izzatin kanna laha al mar'u bizulli إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوكيل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين fahimtar wannan ne yasa shi yake wa ƙarshen da fakri wa kirabi wa zullati sannan Allah tabaraka ta'ala ya cewa man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a shi yasa
wa ulti wal hadi sai shi ya ce amma na samu wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiryar da halitta ba alkarimi wato karimi mai karamci wanda zai baka yi ma godiya bayan ya kai ma gida fakila kowane ne in ba annabi Muhammad bane marwaci duk wanda ba annabi ba bai da komai in ma yana da shi ba zai iya baka ba sai da shi ma sai da shi in ma ka je ba abin da zai iya baka sai dai ƙarya kawai wa kulliyatil alina sai ce ya rasulullah ka zan mai taimako na fil alina a cikin iyalaina kulli bi gaibati ka zama mai taimako na bayan fakuwata wa kun wazari ka zama ƙarfi na inni araka jalila domin ni ina ganin ka babban mutum in jalla jalaluhu ni ina ganin ka babban mutum wa in lam tudarik ya rasulullah idan baka sa hannu ba baka taimake ni ba fi shu'uni baka sa hannu a cikin lamurrana ba bi afatin da tausayi wa hashaka to ai ma ba zai mai ba eh ai ma ba zai ba a ce ya rasulullah baka sa hannu a lamarina ba wa hashaka Allah ya kiyashe ka a ce yau baka sa hannu a lamarina ba mali wakila to ai na san ba zai ba dan ka san mali wakila ban da wani mataimaki min siwaka ban da wani mai taimako min su haka in ba kai ba to da kuma ka san ban da wani mai taimako yaya za a ce baka taimake ni ba baka sa hannu a lamarina ba
fa'adil alaina to ya rasulullahi ka zubo zaila laila sitrin wato fa'azil ka saki zaila fitrin bargon nan na rufin asirinka wa afatin akan mu wa da fadin da tausayi علينا akan mu وعزي إلينا ya rasulullahi ka zubo mana ka ba mu kyauta من أتاك جزيلا wato azza alaina ka zubo gare mu jazila kyauta muna daka daga kyaututtukan ka عليك الصلاة الله salatin Allah tabbata gare ka ثم السلام sannan amincin ka على الآل tare da halayenka صحاب الكرام da sahabban ka masu girma أولى wanda suka zama adalai hakka qadrihi wa miqdarihi al-azim da yan uwa wannan sai mu lura da shi da kyau wannan duka wannan harafin shi yana magana ne akan abota wannan ishara ce zuwa ga abinda wato maulanmu shi Ibrahim yana ishara zuwa ga abota shi yasa yace a kafistu bihamdillahi da kabila walam attafi ghayr rasul kabila shi ne har a cikin ma muka bada cewa wato su ba sun ce da ka yadda da jahilin da bai yadda da kansa ba ya yi maka alkhairi da ka yadda da malamin da bai yadda da kansa dalilin so ya faɗi ya ce la tarda an nafsuka la tarji wa la tattafi wal maula siwa hu uhmila ma'anar yadda da kai mutum ya ji cewa shi ya isa a wurin Allah saboda yana da kaza yana da kaza yana da kaza shi malami ne mai kaza mai kaza mai kaza saboda haka wani bai shi- ba shi ba bai isa ba suka ce kai da kai abota da irin wannan da kai ya yi da kansa gara ka je wurin wanda kullum shi gani ke kaskantacce da shi bai yarda da kansa ba kai mu'amala da shi za ka fi samun zaman lafiya suka ce to ma wai fa ayi ilmin bi alim yarda an nafsihi wa ayi jalim bi jahil yarda an nafsihi wai ina ma ilmi ga malamin da iya da kansa na jahilci ga jahilin da bai yarda da kansa ba saboda ka yan uwa a wurin abota a nan ne ake samun matsala a nan ne dukkan bala'i yake in kai Allah maka muwafaqa ka samu abokin kirki to shi kenan sai ka zama mutumin kirki idan baka dace da aboki ba to sai ka zama mutumin banza saboda ka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye a wannan takardu da aka zo da su za a ba za a ba shehu abun magana shehu zai mana addu'a kuma zai faɗi hutu a kamar yadda ya faɗi akwai salloli da ake yi akwai azumi da ake yi gobe wanda yake ana so mutum ya riya yau da daddare ya ce bismillahi walillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam اللهم إني نويت صوم غد يوم العرفة تعظيما لك ولنبيك السيد العبد الأكرم صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وشكرا وإيمانا واحتسابا إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين niyyar da mutum zai na azumi ke sannan kuma sai mutum ana so ya sallah daren layya sai mutum ya tashi ya sallah na bula raka'a goma sha biyar kowace raka'a fatiha ɗaya falaki sha biyar a nasi sha biyar idan aka yi sallama sai a karanta ajin kursi kafa uku sai a yi istighfari sha biyar ياتي اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لا مباشره في من أدعاكما to muna addu'a Allah ya arzuta mu da abokai na kwarai dan duk ruwan bawa in yi abota da na banza su zama mutum banza yanzu dai wannan hikayar da muka kawo ta ubayyin mukhalamin da ainihin ubbatu bin abi mu'aidin ya ishe mu shara ukuba yana son annabi kuma yana jin daɗin maganar annabi har ya iya gayyatar annabi walima da ya sa jikinsa amma da abokinsa ya dawo yace gaskiya in dai abin da ka aikata haka ne daga yau ba ni ba ka ya ce ba haka bane sai ni ba zan yi gaba sai ka ji ka toba mana miyau ka taka mai iya da taka sai dai aikata saboda ka yan uwa Allah ya kiyaye mu shehu zai mana addu'a Allah ya mana gam daga tar da abokai na kirki kuma akwai baki da suka zo su malam Abdullahi daga Zaria akwai su malam Ridwanu kuma daga Zaria mutanen Ghana da sauran mutane da suka zo daga wurare akwai wanda suka zo daga Abuja shehu zai musu addu'a Allah ya mai da su gida lafiya
alhamdulillah za mu zaga mu nemi gudunmawa za mu tafi hutun sallah generator shehu za mu dinga zuba mishi mai har sai mun dawo sannan kuma mun yi baki daga zariya kamar yadda malam ya faɗi da sauran gurare har daga mina ko da haka nan shi ma za mu ɗan ba su ɗan ajiya daga ciki idan mu- abin da muka tara na wai saboda haka nan a zuba da yawa ga yanin jama'a za su zazzaga
الحمد لله halittu Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara madadi Allah ya kara farafi Allah ya kara kusaci Allah ya kara soyayya Allah ya hada mu da abokai salihai Allah ya taimake mu baki daya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya marasa lafiyar mu da suke gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kare mu da lafiya Allah ka magance mana dukkan damuwa da abin da zai